بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جيا mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul mujadala نعم
muna roƙon Allah ya sanya albarka a ciki yau insha Allah za mu shiga suratul hashiri نعم
suratul hashiri ita ma sura ce madaniya daga cikin manyan darussan da suratul hashiri take karantaswa shine karfi da rinjaye duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala الله أكبر
da karfi da rinjaye na Allah ne baki ɗayansa babu wadda zai iya rinjayar gaskiya duk ƙarfinsa duk basira ko wani abu da ya tanadi ba zai ba shi dama ya yi rinjaye akan gaskiya ba idan ka ga mutum na faɗa da gaskiya to ya share filin wahalar da kansa ne kawai نعم
idan mutum ya ce zai yi faɗa da gaskiya yana ɓata lokacinsa ne gaskiya ita tana tsaye ne da kafanta don ita gaskiya ne ba ta bukatar wani ya taimake ta kafin ta tsaya نعم
ƙarya ita ce take bukatar ababen da za su tallafa mata ta dogara a jikinsu to duk daren daɗewa duk abin da ta dogara a jikinsa idan mutum ne duk abin da ta dogara a jikinsa idan wani gwafa ne ko tsarnu ne ko da fila ne na siminti ai wata rana akwai lokacin da shi ma karfinsa zai kare to kuma ƙarya sai ta baje a ƙasa kuma kowa sai ya ganta الله أكبر ko wannan karatu na addini da kaga ake yi ana karantaswa kuma ana ba da fatawa duk lokacin da ka zo da wata fatawa wadda ba daidai ba ce ba duk yadda ka nace sai ta karbo a musulunci wallahi musulunci sai ya yi aman wannan fatawan duk daren daɗewa نعم idan abu ba daidai bane kai ma kai watsi da shi ka huta amma duk yadda ka so ka kare wata matsala ka kare wani ra'ayi ka tabbatar da cewa abun daidai ne wallahi musulunci ba zai karba ba dole sai ya amayar da wannan abun tunda ba a cikinsa yake ba
الله أكبر
magabatanmu da yawa sun yi fatawowi akan matsaloli daban-daban wadda manufarsu Allah manufarsu lahira amma idan matsalar kuskure ce ba daidai ba ce sai kaga ya zo ya bayyana ba daidai ba ne kuma sai a ɗauka a ajiye a ci gaba da tafiya da daidai to akwai wani wadda ya isa ya tilasta wa musulunci wata fatawar da ba daidai ba sai ta zama daidai idan ka gano abu ba daidai bane kawai kai watsi da shi ka dauki abin da yake daidai amma duk yadda zaka yi kwakule kwakulen dalilai sai ka kare wannan ra'ayin wallahi duk daren dadewa in don Allah kai za a dauki abin a ajiye a yi maka addu'a in ba don Allah bane sai an gane wannan abin da kai ba musulunci bane amma zai bayyana ba musulunci bane zai bayyana sai dai kawai kai ka bata lokacinka wajen kawo ayoyi da hadisai jama'a mun fahimta wajen karkata ma'anan ayoyi da hadisai domin kare abin da kake so ka kare to gaskiya ita gaskiya ce ba ta bukatan ado ba ta bukatan kwalliya kuma ba ta bukatan sai wani ya taimake ta kafin ta tsaya akan kafanta jama'a muna ji ita kuma ƙarya duk adadin wadda suka taimake ta suka tallafa mata ba za ta iya tsayuwa akan kafanta ba wannan yasa za ka ga magabatanmu idan mutum ya yi fatawa sai ya ce idan abin da na faɗa daga baya kuka gano ya saba ma alkur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bashi ni ma na bashi ko bayan mutuwata kaga ai ya sama mu kan shi hutu to suratul hashiri tana karantar da cewa gaskiya gaskiya ne gaskiya kuma tabbatacce ne saboda shi gaskiya ne ƙarya kuma ƙarya ne duk kuma ƙarfin mai ƙarfi bai isa ya tsayi da ƙarya ta tsayu akan kafanta ba kuma duk ƙarfin mai ƙarfi bai isa ya durƙusar da gaskiya ta durƙusa ba sai dai shi ya durƙusa jama'a mun fahimta suran ta karantar da mu sifofi da halaye na cin amanar yahudu wa al'ummar musulmai cin amanar yahudu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu yadda munafukai suka yi ta haɗa kai da makiya musulunci ta kowace fiska duk da cewa a zahirance tafiyar ana yi ne tare da su amma suna cin kafar musulmai a cikin tafiyar da yadda Allah ya kaskantar da su ya walakantar da su ƙarshe aka musu fallasa da tonon asiri suratul hashiri ta an karar da mutane game da ranar alkiyama cewa kowa ya muntsini kansa ya kalli me ya yi tanadi don gobe jama'a mun fahimta kama kanka hisabi kafin a tsayi da kai a yi maka hisabi Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai abinda muke yi Allah ya sa karɓaɓɓe ne a wajensa Allah ya sa sakamakon sai zan gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a hadisi wal qur'anu hujjatul laka aw alayka annabi yace kaga alqur'anin nan da kuke karantawa kuna fassara shi kuna bayani akan shi annabi yace zai zama hujja gare ka ko ya zama hujja akan ka ranar alkiyama idan mutum ya karanta alqur'ani ko aka karanta mishi alqur'ani yayi aiki da alqur'ani to alqur'ani sai ya zama hujja gare shi idan ya karanta alqur'ani ko aka karantar da shi alqur'ani yayi watsi da alqur'ani to alkur'ani sai ya zama hujja a kan shi Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله من أوكتين سركية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله يتي يا تسبيه ga Allah mene Allah ya ce ma fi samawati dukkan abin da ke sammai wa ma fil ardi da dukkan abin da ke kasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala bayani game da tasbihi mun yi dogon bayani a farkon suratul hadid game da abin da ya shafi tasbihi babu wani abu ko menene wannan abun face abin yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce at-tasbihu bi ma'ana at-tanzihu wa taqdis shine tsarkake Allah duk wani lafazi da zaka yi amfani da shi wajen tsarkake Allah daga kowace irin na ƙasa da aibi to wannan lafazin ana ce mai tasbihi to dukkan halittu suna tasbihi ga Allah ko dai tasbihi da lafazi mutum ya yi tasbihi ko kuma yanayinsa ya yi tasbihin ko da shi yaki ya yi tasbihin jama'a mun fahimta kafirai sun ki tasbihi ma Allah da furucinsu da harshensu amma dai kira da diri halittarsu tana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce تسبح له السماوات السبع يسبح له والأرض السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai duka suna tasbihi ga Allah wal ardu da kasai suna tasbihi ga Allah Allah sai ya ce wa man fihinna da dukkan abun da ke cikin sammai da kasai Allah ya ce suna tasbihi ga Allah wa in min shi- wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah ya ce babu wani abu ko menene abin ba ce yana tasbihi ga Allah subhanahu yana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud hadisi ne da malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi annabi ya ce la taqtulu dafadi'a fa inna naqiqaha tasbihun annabi ya ce kar ku yadda ku kashe kwaɗi wannan kwat kwat kwat da kwaɗi suke yi annabi ya ce tasbihi ma Allah ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face abin na tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala haɗe da gode ma Allah walakin la tafqahuna tasbihahum Allah yake sai dai ku ba ku iya fahimtar yadda tasbihin sun yake amma shi Allah ai kullun qad alima salatahu wa tasbiha shi Allah ya san yadda kowa daga cikin bayi yake tasbihinsa Allah yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dukkan abin da ke sammai da kasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne to sai Allah yace هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الله أكبر.
فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار Allah madaukakin sarki yace huwa allazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitabi Allah shine wadda ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah min ahlil kitabi daga cikin ahlul kitabi min diyarihim daga cikin gidajensu li awwalil hashr ai fi awwalil hashr a koran farko jama'a mun fahimta li awwalil hashr aka tara su aka sallame su a madina baki ɗayansu Allah ya ce to Allah shi ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahalul kitabi daga cikin gidajensu a koran farko da aka musu daga cikin garin madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina lokacin da ya isa garin madina ya taras da waɗansu manya-manyan ƙabilu na yahudawa guda uku da suke zaune a garin madina tsawon shekara da shekaru malamin tarihi suka ce sanadiyar zaman waɗannan manyan ƙabilun yahudawa a garin madina shine abinda suka karanta a cikin littattafansu cewa annabin ƙarshen zamani zai zo wannan gari na madina a nan zai kafa gwamnatinsa da daularsa bayan ya yi hijira to tsammanin cewa a cikinsu zai bayyana to tunda an faɗi garin da zai bayyana an siffanta garin suka ga lallai madina nan ne garin da wannan manzo zai zo ya zauna to sai suka tuttuɗa sai suka tafi garin madina suka zauna kaga in ma ta yiwu duk wanda yake gun sai ya zama a cikin 'ya'yansa kenan da a haifi wannan manzo da zai da zai zo na ƙarshen zamani jama'a mun fahimta to da yawa cikin malaman tarihi suka ce wannan abin da suka karanta na zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina kuma shine manzo na ƙarshe a a cikin manzannin Allah shine annabi na ƙarshe da Allah zai tayar a bayan ƙasa yasa suka je suka zauna a garin Madina suna jiran bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin su Allah ya tada shi ba jama'a mun fahimta to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina sai ya zauna da waɗannan manya-manyan ƙabilun Yahudawa guda uku akwai banu kainuka akwai banu ƙuraiza akwai banu nabir wadda banu nabir su ne za mu karanta bayaninsu yanzu a cikin suratul suratul hashir insha Allah domin surar ɗaya daga cikin sunayenta ana ce mata suratul hashiri sannan ana ce mata suratu banin nabir mun fahimta ko saboda su ne Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani game da su da ha'incinsu a cikin wannan sura da yanzu muke karatu a cikinta jama'a mun fahimta to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina sai ya zauna da waɗannan ƙabilun yahudawa akan su tsaye da matsaya domin kare garin madina tunda suna zaune a cikin garin kuma sun jima a cikin garin to dole kaga da su iya ba da wata gudumawa na ba da kariya wa garin madina sannan za su iya buɗe ƙofa a shigo da baraka a cikin garin madina jama'a muna fahimta to sai suka daidaita cewa da su zauna lafiya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zauna lafiya tsakaninsu da al'ummar musulmai daga cikin abin da zaman ya haifar na yarjejeniya shine ba za su yaƙi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za su yaƙi al'ummar musulmai ba idan waɗansu sun zo yaƙar al'ummar musulmai ba da su taimaka musu ba taimakawa ta kowace fiska ba da su taimake su ba jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amince ya ce mu ma ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za mu taimaki wadda zai yaƙe ku ba daga cikin abin da aka tattauna yan uwa har ta kai ma cewa idan waɗansu suka samu asara kamar biyan diya ko wata babbar matsala da ta taso waɗannan za su taimaka musu idan musulmai ya shafa to za a haɗu da waɗannan yahudawa a warware wannan matsalar idan matsalar kuma yahudawa ta afkama musulmai da su zo a taimaka a warware jama'a mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wannan yarjejeniya aka yi wannan alkawari tsakaninsa da waɗannan ƙabilu na yahudawa to sai aka ajiye sai aka ci gaba da zamantakewa mun fahimta ko wannan yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su duka waɗannan ƙabilu guda uku babu wadda ba su warware alkawarinsu ba jama'a mun fahimta ba wadda ba su warware alkawarinsu ba eh Allah na tuhumansu ina jin can suratul baqara yake cewa awa kullama ahadu ahadan عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum Allah ya ce duk lokacin da suka kulla wani alkawari yarjejeniya tsakaninsu da wa'yansu wani sashi nasu sai sun yi watsi da wannan alkawari da yarjejeniyan sun ci amana Allah ya ce mafi yawan su ba su da hankali ne jama'a mun fahimta ai mun karanta da ku a baya ba fa alkawari da yarjejeniya da ke tsakanin su da bayin Allah ba alkawari da yarjejeniya da yake tsakanin su da Allah ma ai ba su kiyaye ba ko shi yasa duk abin da kake ji ake cewa a'a Isra'ila za a zauna da falastinu za a yi kaza za a yi kaza wallahi bata lokaci ne idan annabi ne ya ce a yi wannan yarjejeniyar wallahi ba za su kiyaye ba yau an do shekara 60 ana wannan sai an yi yarjejeniyar sai an zauna an tsayar washe gari sai su tashi da sabbin gine-gine a cikin filayen falastin to kaga wanda ya san addini ya karanci alkur'ani ya fahimci alkur'ani ai ya san wannan yarjejeniyar ta yaudara ce kawai idan annabawa ne aka ajiye aka ce su yi yarjejeniya wallahi sai sun yaudare su jama'a mun fahimta su fa yarjejeniya suka yi da Allah ba fa akan bare ba ba fa akan bare ba akan yan uwansu su ya sunsu su ya sunsu su ya sunsu jini daya dangi daya family daya Allah sai ya kafa musu doka ya ce ɗaya daga cikin abin da ba na so mu yi yarjejeniya da ku shine kar wani a cikin ku ya farma dan uwansa ya kashe shi mu yanzu musulmai ba an hana wani ya taba wani ba ba an hana sashi ya zubda jinin sashi ba aka ce kar ku yaƙi 'yan uwanku kar ku yi faɗa da 'yan uwanku kar ku cutar da 'yan uwanku duka yarjejeniyan suka ce wa Allah sun yadda sun amince sun karɓa wallahi sai da suka gasa ma 'yan uwansu aya a hannu وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون نعم.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in akazna misaqakum Allah ya ce ku tuna mun yi yarjejeniya mun riƙe alkawari tsakanin ni da ku in ji Allah jama'a mun fahimta wa in akazna misaqakum Allah ya ce mun riƙe alkawarin ku da yarjejeniyan ku Allah menene alkawarin Allah ya ce la tasfikuna dima'akum shine kar ku zubar da jinin ku ma'ana kar sashi ya zubar da jinin sashi kar a ce wani a cikin ku ya farma dan uwansa ta kowace fiska ya zub da jinin shi Allah ya ce mun yi alkawari da ku ƴan uwana kuna ji la tasbikuna dima'akum kar ku zub da jinin junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kar ku fidda sashinku daga cikin gidajenku ma'ana kar sashi ya farma sashi ya kai mishi hari ya kona mishi gida ya rushe mishi gida har ya tilasta ma ɗan uwansa gudun hijira ya bar cikin gidansa Allah ya ce mun yi alkawari da ku haka ba zai faru ba la tukrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fidda kayukanku daga cikin gidajenku ma'ana kar sashi ya cutar da sashi kar sashi ya kai farmaki masashi har ya tilasta masashi gudun hijira ya bar cikin gidaje yau su bar cikin gidajensu in mun fahimta summa a ƙarartun Allah ya ce sannan kuka tabbatar kuka yadda kuka sa hannu wa antum tashadun Allah ya ce kuna masu shaida kun tabbatar an yi wannan yarjejeniyar jama'a kuna ji Allah sai ya ce summa antum haula'i Allah ya ce sannan sai gashi kuɗin nan disan mutane taqtuluna anfusakum gashi nan kuna kashe junanku kun ji alƙawarin da kai da su ba za su farma sashi ba zai farma sashi ba wa'annan ba za su yaƙi waɗannan waɗannan ba za su yaƙi waɗannan ba sashi ba zai kashe sashi ba sashi ba zai fidda sashi daga cikin gidansa ba Allah sai ce summa antum haula'i taqtuluna anfusakum Allah ce sai gashi ku da aka yi wannan yarjejeniya da ku kuna kashe kayukanku ma'ana sashi yana kashe sashi wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum min diyarihim sannan sashi yana fidda sashi daga cikin gidajensu jama'a mun fahimta sun warware ko ba su warware ba ga yarjejeniyan Allah ce gashi a take an karya yarjejeniya tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan Allah yace kuna wani taimakekeniya akan saɓon Allah da ƙetare haddi domin cutar da 'yan uwanku wa in ya'tukum usara tufaduhum idan kamammu suka zo muku sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum bayan kuma haramun ne akan ku fitar da su daga cikin gidajensu jama'a mun fahimta da yawa daga cikin malaman tafsirin alkur'ani suka ce wannan abun ya fa- faru sau da yawa kan waɗannan ƙabiloli da yanzu muke magana a kansu waɗannan manyan ƙabilun yahudawa da yanzu muke magana a kansu banu kainuka banu nazir banu ƙuraiza mun fahimta ko lokacin da suke zaune a madina to suna zaune ne da waɗansu manyan ƙabilu guda biyu na larabawa wadda su ne asalin 'yan madina jama'a mun fahimta akwai ƙabilar aus akwai khazraj aus da khazraj tun a jahiliya suna da mummunan gaba a tsakaninsu su kusan kullum a cikin yaƙe-yaƙe suke wannan talafa a ɓare wata sabuwa a leda a ci gaba idan talafa a sake ɓare wata sabuwa a leda a ci gaba haka suka rayu a cikin yaƙe-yaƙe jama'a mun fahimta to su kuma yahudawa da suke tare da waɗannan ƙabilun larabawa ba gashi yanzu mun karanta allah ya musu doka kar sashin su ya taba sashi ba kar wannan ya fidda wannan daga cikin gida to yanzu idan wannan na jin haushin wannan yana so ya yaƙe shi to zai rasa yayi zai yi na farko dai gashi a cikin littafin attaura an haramta ya yi faɗa da ɗan uwansa kun gane magana to sai suka ce bari su je su yi ƙawance da waɗannan ƙabilun larabawa da suke faɗa da junansu a garin madina kun gane magana da banu kainuka da banu nabir sai suka je suka yi kawance da aus da khazrat banu quraiza sai suka yi kawance da aus don uwa kun gane magana ba su tsakaninsu Allah ya yi doka ya ce kar wani yaƙi wani ba kar wani ya fidda wani daga cikin gida to da yake ba yahude matsiyaci ne sai suka ce to yanzu bari su yi faɗan indirect ba direct ba domin idan suka yi kai tsaye ai za a tuhume su da karya dokokin Allah ko za a tuhume su sun juya baya ma littafin su to sai suka ce tun daga waɗansu kabilu suna faɗa bari su yi kawance wannan sashin sai suka yi kawance da waccar bangaren na larabawa waɗannan sai suka yi kawance da wannan bangaren na larabawa to abinda suka yi yarjejeniya shine duk abin da ya taba ku ya taba mu in an yaƙe ku da mu shiga in an yaƙe mu kuma ku shiga sai aka yi yarjejeniyar haka ai yanzu tun kan mu karasa kun gano inda da a to idan aus suka tsokani kazrat sai fada sai ya barke to waɗancan da suke kawance da aus sai su shiga ma aus wannan da suke kawance da kazrat sai su shiga ma kazrat amma su ba taimakon fadan ne damuwansu ba saboda su taba waɗancan ƴan uwansu shine damuwansu kun gane magana to sai a shiga a yi fada idan aka yi fada sai su karkashe yan uwansu kata-kata irin waɗanda suke bukata su kashe waɗannan ma su karkashe waɗanda suke so su kashe to idan yaƙi ya lafa wannan ɓangaren sun kakkama bayi a cikin waɗancan su ma waɗancan sun kakkama bayi a cikin waɗannan to idan yaƙi ya lafa sai yahuda wanda suka taya aus yaƙi sai su je su samu waccar ƙabilan ta kazrat sai su da kun ga yaƙin da aka yi nan akwai yan uwanmu da kuka kama wadda mun zo mu taya abokan faɗanmu ne a nan waɗancan kuma sun taya ku kun ga sai suka shiga hannu saboda haka mun zo mu fanshe su to duk abin da aka yanke na fansan ko biliyan nawa ne sai su cire su yi abibbiya abibbiya abibbiya abibbiya sai su karɓo yan uwansu to kai kuma wanda aka je yaƙi aka kama ka ya zo ya biyo ya biyo ya zo ya biya maka kaga ai za ka ɗauka yana tare da kai kun gane magana to idan ana so a far maka sai a yi kawance da abokin faɗanka abokin faɗankan sai a bashi makamai masu ƙarfi idan ya lallasa ka ya kai hari gidanka ya rusa gidan to su kuma su za su fara kawo ma katifa da filo da abinci sai kuma su ce a yi kwamiti na karɓan hakkin ɗan adam saboda haka sai an gano wane ne ya kawo maka harin sai an gano su cikin gaggawa ai ba su ya kamata a gano ba wanda suka shigo da makamai ya kamata a gano tunda duk kasashen mu ai babu kasan da ake kera waɗannan makamai haka ne ko ba haka ba malam ai abin da yake faruwa kenan it's a political drama tsayawa ake a shirya abu kai idan baka san yayi tsarin ba yahudi yake ba wallahi sai a yi amfani da kai akan haƙƙinka sai ka je ka karkashe iyayenka da 'yan uwanka zama kawai da a yi a ce to garin kunnan kaga wayanda suke waje kaza sun danne ku sun hana garin ku ci gaba abu kaza da abu kaza ya kamata a ce a wajen ku ne to ku kuma sai ku fara magana don karban hakkin ku idan aka dan taba ku sai su dauki makamai sai su ba ku jama'a mun fahimta haka suke yi babu inda ba haka bane babu inda ba haka bane duk waɗannan wurare da kaga ake ta yaƙe yaƙe ake ta faɗace faɗace da sauransu wallahi kitsa abin aka yi aka haifar da shi a cikin al'umma jama'a kuna fahimta kitsa shi aka yi aka haifar da shi a cikin al'umma kitsa shi aka yi aka haifar da shi a cikin to wannan shine tsarin su da su suke tafiya akai saboda haka duk wani fada da za a yi da kai ba za a yi da kai direct ba sai a yi indirect sai a hada ka da wani naka shi kuma za a nuna mishi wani haƙƙinsa ne a gunka ko a gunku sai a ce lallai ya tashi ya karba to garin karban wannan abin sai a haɗa rigima to sai kun karar da waɗanda za su amfane ku sai kuma a zo a lafa sai kuma a ce to a yi kwamiti su waye suka haddasa wannan abu duk duk waɗannan duk abin da duk duk tsare-tsare ne to amma idan ka karanta littafin Allah ka fahimci littafin Allah duk za ka fahimci take-taken irin waɗannan kai da baka da abin da za ka ci baka da tsayayyen jari yau an baka bindigan naira dubu ɗari biyar to me yasa kai ba a taimake ka ba tuntuni sai yanzu ne za a baka bindiga haka ne ko ba haka ba sai a shiga da bindigogi cikin ƙasa wadda jihar da aka shiga da bindigogin cikin tabbata ibadar ɗinta bai isa sai bindigogin ba to me yasa ba a taimake su da abincin da za su ci ba jama'a mun fahimta ko mun fahimta ba to idan aka kama waɗanda aka kama sai su je kuma sai su karɓo su sai su fanshe su wa in ya atukun usara tufaduhum in an kama kaman mu suka zo muku sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikraduhum kuma asali fitar da su a cikin gidajen haramun ne kuma da ku aka hada kai aka fitar da su Allah sai ya ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd to ku yi imani da sashin littafi ku kafirce masashi idan idan aka kama yan uwanku ku fanshe su dan nan kan dama Allah yayi yayi umarni da haka amma ku fidda su kuma haramun ne to yanzu kuna fidda su kuma kuna kuna fansan su Allah ya fama jaza'u mun yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu sakamakon wanda yake aikata irin wannan mummunan aikin face kaskanci da walakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranan alkiyama za a mai da su cikin mafi tsananin azaba wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ya ce Allah ba rabkanan ne bane gabarin abin da kuke aikatawa jama'a mun fahimta to lokacin da aka yi wannan yarjejeniya banun nabir sai suka warware alkawari hanyar da suka bi wajen warware wannan alkawari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga anguwarsu domin daga inda suke daga ƙwaryar cikin garin madina bai wuce mil biyu ba a bayan garin madina inda su kuma anguwarsu take da ganuwansu da katangarsu da komi da komi suna tattare a wannan wajen to annabi ya je akan matsalar wata diya da za a biya to tun da a yarjejeniyar dama duk abin da ya shafi wata diya in ta taso haɗuwa za a yi a biya to annabi sai ya je akan su zo a haɗu a biya wannan diya in uwa muna fahimta lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin anguwarsu daga shi sai waɗansu takaitattun mutane sai suka ce to mun samu dama damar da ba mu taɓa samun irinta ba kuma idan ta subce mana ba da mu sake samun irinta ba shine gashi ya shigo anguwarmu babu kowa sai mutane 'yan kaɗan kawai mu yi kukan kura mu kashe shi an warware alkawari ko ba a warware ba sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga waje ka zauna ku jira mu bari mu je mu tattauna mu ga abin da ya kamata mu kawo namu domin biyan wannan diyan to da suka koma gefe sai suka shirya yadda za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shi akwai wani bene da yake zaune a ƙasansa sai suka ce to a turo wani katon dutse yadda zai faɗo ya ragargaza shi baki ɗaya kowa ya huta sai mala'ika jibril sai ya zo ya gaya wa manzon Allah ba ƙarya ta kare ba annabi sai ya tashi sahabbai ma kawai sun ga annabi ya wuce ne suka bi shi a baya yaya annabi ya ce banu nabir sun warware alkawari da amana da ke tsakaninmu annabi sai ya yi gangamin sahabbansa ya ce a je a yi atakin wannan anguwan gaba ɗayanta aka je aka yi atakin ɗinta annabi ya kira manyansu ya ce ga abin da kuka shirya haka ne suka ce haka ne kun warware alkawari da amana da muka kulla suka ce mun warware manzon Allah ya ce to ku ku me shawarar ku suka ce ka yi haƙuri a sake sabon sulhu annabi ya ce babu sulhu tsakaninmu da ku annabi ya ce na ba ku kwana goma ku tattara naku ya naku ku bar garin madina bayan kwana goma idan muka samu mutum a garin madina to a bakin ransa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun koma abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukai sai ya tafi da tawagar sai ya ce musu kar ku fita ko ina ya ce ina tare da ku ya ce yanzu a ƙasa ina da sojoji dubu biyu in ma bugawa ne za su shiga muku wallahi ba da mu iya zama a madina ba in babu ku munafiki sai ya ingiza su sai suka gamsu cewa ba za su fitan ba kuma suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su bar Madina ba duk abin da zai yi yayi jama'a mun fahimta annabi sai ce to ayi atakin anguwar domin suna da wata ganuwa mai tsananin karfi wadda za mu karanta wadda su kansu musulmai ba su yi tsammani yadda banun nazir suke da karfi da fawa da makamai da iya fada da a iya fitar da su a madina ba su ma musulmai ba su yi tsammanin haka ba annabi ya ce a yi atakin anguwan aka yi atakin anguwan sai da suka kwana ashirin da ɗaya ba su buɗe ƙofa ba suna kule a cikin anguwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai kuma suna tsare da anguwar jama'a mun fahimta ƙarshe annabi sai ce a fara sare dabinansu ana ƙonawa to dabine kan ai suna hangen kayukansu ko kawai sai su ga dabino ta yi lu sai kirif sai su ga wuta ya tashi suka ce zai cin mana jama'a mun fahimta wanda yake tsare kan in ma babban gari ne aje aje abincin da ke cikin garin ai zai kare to da suka tabbatar da cewa yau munafukai sun yaudare su sun tabbatar sun yaudare su to sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun miƙa wuya hukuncin da ya yanke da su ɗauka to hukuncin farko dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tattara nasu ya nasu ne su bar garin madina annabi sai ya ce to tun da kuma kun ƙara kwanaki an ƙara sabuwar daga kafin kuka miƙa wuya to mu ma hukuncinmu ya canza zani yanzu ba fita za ku yi a madina ku kwashe kayanku ba kowa an ba shi dama iya abin da zai yi lodi madokinsa ko raƙuminsa ya loda amma duk abin da ya wuce abin da doki ko raƙumi zai ɗauka to ya bar mana a madina ya zama ganima ai ta canza zani ko idan mutum ya zo ya dubi dukiyarsa ya ga shagunansa ya ga kuma iya abin da aka bashi kawai iya abin da dokinsa ko raƙuminsa zai ɗauka in ya shiga shagun sai ya yi ta faffasa irin su madara ne duk abin da ya ga mai amfani ne sai ya faffasa in ya shiga gidansa ya faffasa in silin ne duk wani abu mai amfani Allah ya ce wa musulmai ni na sa su su faffasa kayansu da kansu jama'a mun fahimta to wannan shine kora da aka musu suka bar garin madina suka tattara nasu ya nasu da iya abinda aka ba su izini suka fita waɗansunsu suka yi can sham waɗansunsu suka tsaya ta kai bara haka dai suka watse amma dai suka bar garin madina jama'a mun fahimta to wannan abin da ya faru shine Allah yake ba mu labari a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim Allah shine ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah min ahli alkitabi daga cikin ahli alkitabi min diyarihim daga cikin gidajensu li awwalil hashr a kora na farko waɗansu malamai suka ce li'awwalil hashir wannan shine koran fari akwai kora na biyu da sayyidina umar shi ma waɗanda suke dan cancan din yaje ya ƙara su gaba ma zanantum an ya kurju Allah ya ce ku musulmai ba ku yi zaton za su fita daga waɗannan gidajen ba ba ku yi zaton za su fita daga cikin garin madina ba Allah ya ce kuma musulmai ba ku yi zaton akwai wata guguwa da ta isa ta fidda su a madina ko ta fidda su a gidajensu ba saboda yadda kuka san karfinsu kuka san tanadinsu da tattalinsu Allah ya ce kuma ba ku yi zaton za su fita a waɗannan gidajen ba ba ku yi zaton za su fita a garin madina ba jama'a mun fahimta wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah Allah ya ce su ma banun nabir sun yi zaton ka ganuwarsu kariyarsu makamansu da su iya ba su kariya ko da daga farmaki da harin Allah ne jama'a mun fahimta? to sai gashi an fitar da su hausawa suka ce salin alin wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum Allah yake su ma sun yi zato ganuwarsu kariyarsu za ta iya ba su kariya ta kare su daga kowane irin farmaki min Allah da ya taso daga Allah Allah sai ya ce fa'atahumullahu min haisu lam yahtasibu Allah sai ya zakke musu ta inda ba su yi tsammani ba yanzu kai yadda ake kururu ta karfin su da ganuwarsu da makamansu waye zato a araha haka da a fidda su a Madina jama'a mun fahimta Allah ya ce فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله sai ya fitar da su ta inda ba su yi tsammani ba ta yadda ba su yi zato ta irin wannan fiskar za a fitar da su ba to Allah sai ya fitar da su ta wannan fiskar jama'a muna fahimta akwai abin da Allah bai iya bane babu
Allah fa akbar
da ya zo magance matsalar fir'auna fir'auna ba ka dubi dai tsiya da shegantaka irin na fir'auna da aka zo da a barar da fir'auna wanda zai barar da fir'aunan sai aka ɗauke shi aka ba wa fir'auna riko a niki zifihi fitabuti فيه في التابوت فاطر فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah ya ce sai muka yi wahayi wa mahaifiyarsa ta hanyar ilhama a nikidi fihi fitabuti sai muka ce wannan jariri da kika haifa ki je ki nemi akwati ki tashi faqadi fihi fil yammi in kin tashi a cikin akwati ki je ki dauki akwatin ki sa a kogi falyulkihi al yammu bisahil kogin zai ja akwatin ya kai shi bakin gaba inda za a zo a ɗauke shi ya kusu a duwulli wa a duwulla zai zo ya ɗauke shi wane Allah ya ce maƙiyina maƙiyinsa zai zo ya ɗauke shi aka ɗauki annabi Musa alaihi salatu wassalam aka sa a cikin akwati aka je aka saka a cikin kogi kogi ya ja shi sai da aka zo daidai gaba inda jama'ar fir'auna fadawan fir'auna suke zuwa bakin kogi sai ya raba shi suna zuwa sai suka tsinta yalla ga wani jariri an tsinta sharaf matar sai ta ce qurrata ainin li wala قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ana shiga da annabi Musa alaihi salatu wassalam matar fir'auna tana ganin annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qalat imra'atu fir'aun sai matan fir'auna tace qurratu aynun li wa lak tace kai sanyin idanu kwanciyan hankali gare ni da kai tace mun samu kwanciyan hankali zaman lafiya mun samu wadda zai huce mana haushi ni da kai waɗansu malaman tafsiri suka ce da tace qurratu aynun li wa lak sai ya ce a ni ban da ni a sa hanyar fa'ana ta ce akwai yiwuwar yaron nan ya amfane mu auna ta kida hu waladan ko kai mu marike shi ɗa kawai wa hum la yashkurun Allah ta san me suka ɗauka ba to sai aka ɗauki annabi Musa annabi Musa وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Allah ya ce sai muka haramta ma annabi Musa shan nonon kowace mace duk ma to dan tsintuwa ne duk wanda aka bata ta shayar da shi sai ya kiya kama nono duk wanda aka bata ya kiya kama nono sai aka yi shela aka ce kowa ta zo ta gwada sa'anta duk wanda ta ba da nono ya karba kawai ta zama hajiya mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wa salam ita kuma ta tura yar uwarsa ta ce ki je ki leka mana ki ji abin da ake ciki to lokacin da ta shiga sai ta ga yaro na ta kuka an yi an yi a shayar da shi yaƙi sai ta ce bari in ba ku shawara akwai wata mata kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko da ku ɗauko ta a gwada sai aka zo da mahaifiyar annabi musa ta ya tana bashi nono sai ya karba to sai aka yanke mata albashi ita ma idan allah zai yaƙe ka ai kai za a sa ka shirya yakin da kanka ba ku ganin yadda 'yan siyasan mu suke yi ne mutum ne haka zai zo ya samu yaron gidan shi ya kira shi ya ce ka zo in tsaye da kai dan majalisa ko sanata ya ce mishi to yalla ni ina nake da kudin siyasa ko takara ya ce zan biya maka Allah har kudin da zai buga fosta shi zai biya mishi sai ya je ya zama sanatan sai ya zama mishi karfen kafa haka ne ko ba ka ba karshe ya hana shi sakat a jihar yana yiwa ko ba yiwa da kuma kudin sa ya rene shi eh to haka ne saboda haka annabi Musa ya tashi a cikin walwala da komi malamai suka ce sai da ya kai shekara talatin to kawai sai aka ja layi to ba Allah ya zo mishi ta inda bai yi tsammani ba idan mutum ya taba Allah ne maimakon a haɗa ka da ɗan makwabta kuna zuwa caji ofis a je a kule shi sai a haɗa ka rigimar da ɗanka to ba magana ya kare ba wani wani caji ofis za ku je da shi kana fita ya zo ya ɗauki tibin kai sayar haka ne in da dan makwabtan ku ne ya dauka sai an je kotu makwabta suna bin ka ana baka hakuri kana a'a yaron nan to danka ne ya dauka maganan ma baka so ta fita waje Allah babu abin da bai iya ba Allah ba abin da bai iya ba Allah ya ce fa atahumullahu min haisu lam yahtasibu Allah sai ya je musu ta inda ba su yi tsammani ba wa kazafa fi qulubihimur ru'ba Allah sai ya jefa tsoro da fargaba a zuciyarsu jama'a mun fahimta tsoro da fargaba malamai suka ce yana daga cikin runduna ta Allah da yake karya makiya Allah da shi jama'a mun fahimta shi tsoro da fargaba shi babu abin da ake mishi na maganin makari idan an jefa roka ba akwai abin da take kama rokan ba idan an jefa bom ba akwai abin da za a tare bom din da shi ba in an yi harbi ba akwai bullet proof ba to shi Allah ya firgita ka shi har yanzu duniya ba ta mai tanadi ba shi kuma idan aka riga aka firgita ka ko da makami a hannunka sai kayar da shi jama'a mun fahimta kafirai da yawa a badar a badar a badar da aka je yakin badar lokacin an yi sahu da a fara bugawa Allah sai ya aiko mala'ika Jibril ya ce ya gaya wa manzon Allah wa auha rabbuka ila al mala'ikati wa wa iz wa auha rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu haka ne farko alkur'ani babban sirri eh wata rana banzan Allah إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم
al-imamu ahmad bin hanbal ya fidda wani hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan sahabbansa sallah yana karatu alqur'ani sai ta cike yayyayyay ya daga ayar ayar bata dagu ba annabi sai yayi ruku'u da aka idar da sallah aka yi sallama sai ya juya cikin sahu ya kalli sahu ya ce wai a masallacin nan babu ubayyu dan ka'abu ne domin ubayyu shi ya fi kowa dakewa a tilawan qur'ani ya ce wai ubayyu bai zo masallaci bane ce ina nan manzon Allah ya ce to ya baka daga ni ba ya ce ai tun da naga abun kai ma ga yadda ya zo sai na dauka an shafi ayan ne a Qur'ani. annabi ya ce tana nan a qur'ani haka qur'ani yake idh yuhi rabbuka ila almalaika Allah yace ka tuna lokacin da ubangijinka yayi wahayi wa mala'iku yace musu anni ma'akum ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku je ku taimaki waɗanda suka yi imani ku tabbatar da su sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah yace zan jefa tsoro a zukatan arna ku je ku yi ta buge su kawai kun ji ko sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba yace zan jefa tsoro da fargaba a zukatansu Allah yace ku yi kansu kawai da ku yi ta kaɗe su jama'a mun fahimta to duk karfin mutum duk makamin da ya rike in dai ya riga ya karaya to karshe yarwa zai iya gudu jama'a mun fahimta to Allah yace banun nabir abinda na musu tsoro na jefa musu sai suka karaya ga makamansu a cikin ganuwarsu ga duk tanadin da suka yi amma saboda sun tsorata sun firgita sai suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci kawai jama'a mun fahimta daga cikin hukuncin kuma yace musu babu fita da makami jama'a mun ji ai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abinda zai faru a ƙarshen duniya irin ababen da suke faruwa da mu nan annabi ya ce yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufiqin ufiqin annabi ya ce ya kusa kafiran duniya al'ummomin kafirai na duniya su muku ca a kanku kamata ta da al'aklatu ila qas'atiha annabi ya ce kamar yadda maciya suke kewaye ƙwaryan abinci idan an saka musu a tsakiya jama'a mun fahimta waɗansu ne suka tafi gona su goma ko sha biyar suka je suka wuni suna noma sai aka zo da abincin a babban daro guda ɗaya aka ajiye kaga ai kowa yaga kawai zai yi annabi ya ce kafiran duniya za su muku rina su kewaye ku suna kartan ku ta ko ta ina suna yafatan ku kamar yadda maciya suke kewaye akwashin abinci jama'a mun fahimta kulla sahabbai sai suka ce amin qillatin bina yawma idin ya rasulullah suka ce saboda tsabar ba mu da yawa ne manzan Allah za a mana wannan kewayewan da a mana wannan rina din amin killatina yau ma idin ya rasulullah kana sai ce bal antum yau ma idin kasir annabi ya ce a kuna da mugun yawa a lokacin walakinnakum gusa'un ka gusa'i sai annabi ya ce sai dai yawan kun yawan banza ne irin yawan shara ne da ruwa yake ɗebowa yana da amfani ne in ya tsayar maka a kofar gida ma sai ka kira yara ka ce su kwashe a je a zubar da shi saboda bai da amfani annabi ya ce to yawan ku irin wannan yawan ne kamar sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ya rasulullah wai me zai sa me zai sa wannan bala'in ya cin mana haka annabi sai ce yanzu Allahul mahabata min suduri aduwikum ya ce Allah ne zai cire kwardininku da tsoronku a zuciyan abokan gabanku jama'a mun fahimta daga inda mutum bayi tsoronka to karfinka kuma baka da tasiri a kan shi daga inda aka ce ga wani bayi tsoronka bayi shayinka bayi shakkanka kar ka taba tsammanin za ka yi rinjayi a kan shi annabi ya ce to Allah zai cire kwarjininku tsoronku a zuciyan abokan gabanku makiyanku ne makiya addininku ne amma tun daga cif imam ɗinku har kowa ba su shayi ba su shakkan kowa jama'a mun fahimta yace kuma Allah ku sai ya jefa muku rauni a zuciyanku me ya raunin annabi yace son duniya da kin mutuwa idan ma abubu kawaye ne in wannan ya samu dama akwai wannan ai ɗaya daga cikin mafi haɗarin mafi haɗarin son duniya son duniya shine ka kare kanka da duk abinda zai taba maka rayuwarka jama'a mun fahimta to annabi ya ce Allah zai cire kwarjinin ku ne a zukatan abokan gaban ku ba ku da kima ba ku da kwarjini to Allah ya ce wa qadhafa fi qulubihim ru'b Allah sai ya jefa tsoro da fargaba a cikin zukatan banu nabir yukhribuna buyutahum bi aidihim suna rusa gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minin da kuma hannayen mu'mine jama'a mun fahimta Allah sai ce fa atabiru ya ulil absar Allah ce ya ku masu basira ya ku waɗanda kuka san ya kamata ya ku masu hankali Allah ce ku lura da abin da ya faru da banu nabir jama'a mun fahimta idan karfi ne ai suna da shi ko idan tanadi ne ai suna da shi ko ku dubi yadda Allah ya kullo musu ya rusa su ya karya su to wannan ke nuna cewa duk yadda mutum ya shirya wallahi duk karfinsa ba zai iya faɗa da musulunci ba Allahu akbar duk karfin mutum duk yadda yake ganin ya taki abin da ya taka ba zai iya faɗa da musulunci ba idan irin waɗannan wadda suka shirya suka yi tanadi tanadin da har musulmai suka yi tsammanin ba za a iya galaba a kansu ba amma aka yi galaba a kansu to ina a ce yau wani zai iya shan gaban musulunci ya ce ba zai wuce ba zai yiwu wane mutum in ji mutuwa Allah ya ce fa'atabiru ya ulil absar Allah ya ce ku masu hankali Allah ya ce ku lura da irin martani da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jama'a mun fahimta aran makaranta mana aya daya
ولولا أن كتب الله عليهم البلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله فإن الله شديد gyara العقاب gyara gyara gyara wa man shaqi ومن Allah
يشاك الله فإن الله شديد العقاب Allah sai ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala idan ba don Allah ya rubuta musu wannan koran ba aljala'u huwa al-khuruj min al-watni ma al-ahli shine fita da iyalai a bar gari Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a idan ba don Allah ya rubuta musu wannan koran ta irin wannan fiskar za su bar garin Madina ba la'azzabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a nan duniya ai banu quraiza su da suka warware alkawarin su filla kansu aka yi ta yi jama'a mun fahimta taran kai kau duk wanda ya balaga a jefar da kansa Allah ya ce to su ma banu nadir walaula an kataballahu alaihimul jala'a in ba dun Allah ya rubuta cewa su ta hanyar kora za a musu hukunci ba la'azzabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a duniya wa lahum fil akhirati azabun nar kuma a lahira da suna da azaba wa lahum fil akhirati azabun nar Allah ya ce idan an je lahira suna da azabar wuta zalika bi annahum shaqullaha wa rasula Allah ya ce kuma hakan ya faru da su ne wannan walakanci wannan kaskanci da ya same su Allah ya ce ya same su ne bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai duk karatun da muka yi ta yi duk inda kaga matsala ta afkoma waɗansu sai ka ji an ce saba wa Allah saba wa manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqillaha duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma dokokin Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah yace to ya sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne Allah mai tsananin azaba ne ma'ana duk wanda zai saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kwanda sanin akwai azaba mai tsanani da za ta cin mishi tun a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace to bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik